الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه عليه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masu kabiru da turwa na ruwa ta nan amfar wanda muna cikin darasi na littafi na usulus talata wa ajillatuha na shekh malamin shekh malamin muhammad bin abdullahab wanda mun zo al-asl salis mun ga da wanda yake bayani akan sanin annabi muhammad sallallahu mun ga sunan manzon Allah da danganta shi na saba shi kenan har zuwa danganta har zuwa annabi ibrahim sannan kuma da mun ga shekarun da manzon Allah ya yi nawa ya yi kafin annabci da nawa ya yi bayan an ba shi annabci da manzanci sannan kuma malam ya yi mana bayani akan da menene aka ba mu manzara ta sama annabci shine da ayoyi guda biyar na suratul alaq iqra kuma mana ya bani ya ban bayanin da me aka ba mu manzara ta sama manzanci shine da ayoyi bakwai na fari na suratul mudaththir wanda malam a yau za mu ga inda ya fara bayani akan wannan nukta kuma malam ya bayyana mana ina ne garin manzara sama madina makka ya yi hijira zuwa ga madina kuma muhimman ya mana bayani a kan aiki girgam na manzara sama wanda ya ce ba a sahu allahu bin nazara an shirki wa ya zaɓi da tafiya allah ya turo shi domin ya yi gargaɗi a kan abar shirka kuma hazo domin ya yi kira zuwa ga riko da tauhidi da tabbata a kan tauhidi wannan shi ne abin da muka gani a satin da ya wuce bi idin da tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi kenan a cikon ƙarin bayanin da suke da alaƙa da abin da ya wuce mala yake cewa waddalilu qawluhu ta'ala ya ayyuha almuddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها ملكة سوى بان يمن بيان الله ياتمو من زعل سكما بالنزارة عن الشرك الله ياتمو من زعل سكما دقرقتي أكام أبر شركة والدعوة إلى التوحيد كما كرا إزوى غرق ولا توحيد ويما نزي قامان دليل أكام هكا ملكة والدليل قوله تعالى دليل أكام هكا fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal muddathir wanda sune ayoyi guda bakwai fari na suratul muddathir wanda da su aka ba manzo Allah manzanci an ba manzo Allah manzanci da ayoyi guda biyar an fari na suratul iqra ala bayani ya gabata manzanci kuma da wannan ayoyin da malam zai bayyana aka ba manzo Allah manzanci wanda zai bayani ya gabata a karatun da ya wuce yanzu malam dalili zai kawo ya ayyuhal muddassir ya kai wannan annabin da kalin liɗe jikinka al-muddassir al-mutadassir al-mutahaffi bi lihasihi wa thiyabi wanda ya lulluɓa da ya lulluɓe jikin shi da abin abin lulluɓa kenan bargo ko makamta wanda kistar lulluɓe jikin shi da ya da ya gama ya isa a sura nan tashi ya tsorata ya firgita to wannan tsoratar da firgitar da ya sai ya duha saboda masassara ko makamanta haka na ganin mala'ika to wannan shi yasa aka yi mishi hitabi da wannan sifa kuma malamin suke cewa manzana Allah ɗauki sarki baya kama sunan manzana sai dai wata wata sifa da cikin sifa ko na aikin shi ko kuma na wani abin da yake cikin shaharar kawayyarsu kawai da aka yi bayanin kun fa'anzir tashi ka yi gargaɗi kaga kun fa'anzir an umarce shi da ya yi da'awa ya isar da wahayi zuwa ga wani shi ta bayani ya riga ya gabata annabi shi ne wanda aka mishi wahayi ba a umarce shi ba ya kirawo wani manzo kuma wanda aka yi mishi wahayi kuma aka umarce shi ya yi kira ya yi da'awa kaga a kitabi na wahayin da aka yi na bashi annabci sai aka umarce shi kun fa anzir tashi daga barkin da kaza take tashi daga lulluɓan da kake tashi kai gargaci ka isar da da'awa ka isar da abin da aka san kuma maza kun fa anzir kai gargaɗi al-inzar shine i'lamun yashabuhu at-tahwil sanarwar da a cikinta da akwai tsoratarwa akan abin da kake na laifi ka bar shi ko kuma abin da kake bari na wajibi ka tashi ka shi shine al-inda wa rabbaka fakabbir ka girmama ubangijinka da tauhidi da tsaida aqida kikkiawa da imani da Allah wa zai sarki da ibada da Allah wa zai sarki wa rabbaka ubangijinka fakabbir ka girmama shi ka darasta shi shi yasa ake so a dukkan lamarinka in babu girmama Allah kakka duk wani abu da za ka yi in babu girmama Allah a cikin shi kakka za ka yi ibada a cikin ibada babu girmama Allah kakka dole ibada da za ka yi ta zamto da akwai girmama Allah shi ne kaɗe ta Allah da tauhidi za ka yi mu'amala da wani in babu girmama Allah a cikin kakka za ka nemi kuɗi babu girmama Allah a cikin kakka duk wani abu na al'amara ka zanto da akwai girman Allah domin an turo ka ne domin ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi kuma ibada da shi tace girman Allah ka ita Allah shi a cikin ibada wa thiyabaka fatahhir game da tufafinka tsarkake su wannan aya tana da tafsiri guda uku kuma dukkan su sababin sabani na malamai na tafsiri yana kuma ne zuwa da asalin zuwa a yare na larabci asalin kalma ta asiya jam'i na asau asau shi ne tufar da za ka sa a jikin ka dai to sai ake amfani saboda tufar ka tana lazimta jikin ka ko sai ake amfani da haka kace duk abin da ya lazimce ka asiya daga ciki zuciyarka tana lazimta ka sauce daga ciki aikinka yana lazimta ka to shi ma sauce shi yasa ba yau kace wasu ya zaka fasahin tasfiri na wari ka tsarkake tufarka daga najasa tasfiri na biyu wasu ya zaka fasahin ka tsarkake ayyukanka daga shirka daga saba ma Allah ɗauke sarki kaga sun yi tasfirin a sau bi ma'ana al'ama tasfiri na uku wasu ya zaka fasahin ka tsarkake zuciyarka daga shirka da dukkanin ɗabi'un mummuna kaga ya ɗauki sau da ma'ana alƙar duka kuma yana da shani a yayin da zama wanda malam sai ya ɗaukan mana tasiri da yake munasaba da wannan bada shine tsahiru a hamalaka an shi za mu maka sai da bada yana war ruzda fahazo kuma kai ka nisance su ba kai ba su fahajur ka ƙaurace musu ka nisance su malamai ke cewa an yi umarni da ka ƙaurace ma gumakai ba kai ba su ka nisance su na hari ba kai ba bauta su ba kai ba su gumakan ba kai ba mai bauta su ka nisance su wa ruzza fahajar wala tamnun tastakbir kada ka yi kyauta domin ka samu kari wala tamnun alman shine al'afiya la tu'ti afiya tantaziru at-takathura minha kada ka ba da kyauta kana jiran wannan kyautar ta ka jawo maka ta ayyuhu maka amfani misali ka tashi ka kai wa ɗan ƙauye kuɗi kana jiran ya haɗo maka da wake da hatsi a lokacin rogo to kada ka yi wannan in ka ba shi kawai ka ba shi da wasu malamai suka ce wannan abin ya ke ɓanta da manzan Allah amma a magana da zai ƙanin da biyu shi ne ya ke ɓanta da kowa ɗabi'a ce kyakkyawa ake koya mata ake koya maka kada ka ba wa mutum ka taimaka mutum don ya biya ka a'a ka nemi biya a gurin Allah maɗaukacin Allah ta yi wani rabbika fasbir game da lamarin ubangijinka biyayya a gare shi bauta mishi tsaya akan tauhidi fasbir ka ya haƙuri tabbas in ka tsaya akan tauhidi za a yi ta cuta zama to ka yi na wannan su ne ma'anonin ayoyi wani insha Allah a tafsirin mu da muka yi wannan shekara mun yi bayani mai faɗin gaske a ƙarƙashin su insha Allah a ƙarƙashin wannan su ayoyi malai ce wa ma'ana kun fa'anzu ma'ana قم فأنظر شيء ما التي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد ينذر يقدر ذكي عن الشرك أكم أبر شركة يقدر ذكي طاوة أكم أبر شركة ويدعو إلى التوحيد كما يكرى إزوار التوحيد هذا وانا أبساكا قائلة دوالمك التخلية قبل التحليل التخلية قبل التحليل كبر دوئة da ƙazamta na ɗabi'u da ayyuka kafin ka siffanta da kyakkyawan ayyuka da kyakkyawan halaye a tahliya barin mummuna a tahliya shi ne ɗaukan ɗabi'u kyakkyawa kyawawan halaye to a tarbiyya wannan ka'ida ce a majaliyar tarbiyya da da'awa ka kira mutane akan su bar mummuna abu shi ne a tahliya sannan ka kira mutane a kan su yi riko da ɗabin kita shi ne a tahliya ka ganin shirka mummuna abu ne tahliya ce da ta ko tauhidi kikyawa abu ne tahliya kaga Allah ce maka kiran ma'anar kun fa an zai tashi ta yi gargaci da yanda abincin da zai ko yunziru an shirki ya yi gargaɗi akan abar shirka ويدعو إلى التوحيد يكرا إزواء التوحيد وأن إشارة تارغاتا غباتا وأن يشير أيك دون النبي وأن تنزام النبي آدم ها حزوا غوا النبي وحزوا غوا النبا نسكزوا بايش حزوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم duka aikin su shi ne kira zuwa ga tafiye duk da ya tabbata daga annabi annabi adam har kusan turo annabi nuh mutane suna kan tauhidi sai daga baya mutane suka ɗauko shirka da bautar gumakai sai Allah ya turo annabi nuh daga annabi nuh wa in min ummatin illa khala fiha nadir tun daga annabi nuh zuwa manzon sama babu wata al'umma face sai mai gargadi akan abar shirka a yi riko da tauhidi ya riga ya jitta mata yana gargadi أكم أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أنا وأبي تكت من توا أقول الأمة منزو وأن منزل أي شيء أن يعبدوا الله كبوتا مع الله واجتنبوا الطاغوت كل سنتي بوت الطاغوت وجمع to haka aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamakin annaba shugaban annabawa haka ne aiki shi Allah ya tabbata وربك فكبر كجرم مؤمنجي كما يتي أي عظمه بالتوحيد كجرم ماشي بالتوحيد شيسا كلمة الله أكبر تنا أوكم معنى التوحيد والذي يتكيا الله المعبود بحق أكبر شيه جرم أعظم كنا الله وند أكي بوتاوا دغسيا akbar shi ya yi girma da daraja to kaga tauhidi tabbas wanda ake bautawa da gaskiya shi ya yi girma da daraja baba idan kaga a takabbara ma da akwai shi yasa ake so duk wani abin da ka gani na al'ajabi na mamaki na rutsani na ci gaban ilimi na wani abin mamaki ka ce Allahu akbar shi yasa wallahi na sha cewa da dama munan a Hausa an cuce mu ko kuma mun cuci kanmu za a ce ba an cuce mu ba daga mun ga abin mamaki kan me yin ashar me yin me yin ihu me yin wakilu me yin kakkaɓewa da dariya ba za ka ji ba a zaka in mun ga abin bakin ciki ba za ka ji ba a zaka in mun ga wani kaga in ka ga abin mamaki Allahu akbar ko subhanallah in ka ga abin ashar ka ce astaghfirullah ko Allahumma salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ko la ilaha illa ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko la hawla wala quwwata illa billah to amma babu wani da dama za a ga mutum kalli ashar sai mai kyara ihu sai mai yi dariya ya yi ta kakkaɓewa da dariya shi yasa zukatanmu suke mutuwa dariya tana kashe zuciya wallahi daga cikin abin da za ka yi ba daga ɗabi'u na larabawa an kaje ka kashe su za a yi wani abu na mamaki ana ɗaiɗaikwa ana kabbara ana tahlili ana haukara ana istirja'i da akwai azka shi yasa ka daure ka saba ka daure ka saba ka dinga yin azkar gurare irin da wannan mawaƙin Allah ke maka ai azimu bi tauhid ka girmama shi da tauhid wa thiyabaka fatahhir game da tufafanka tsarkake su ɗaya daga cikin fassara guda uku ko ta biyun shine tsarkake zuciyarka ta uku shine tsarkake wannan ayyukanka jin sai mala ya dauki wanda suke munasaba da mawdu'i mala ce ay tahhir a'malaka an shirk ka tsarkake ayyukanka daga shirka kakka saki kai aikin da da akwai shirka a ciki na ibada kakka saki kai shirka a aikinka duk aikin da za ka yi zamto tauhidi ne bauta Allah ce kadai babu shirka a ciki kaga shine amfanin sabanin malamai wani lokaci suka samu sabani ayar duka tana daukan ma'ana domin in malamin tafsiri suka samu sabani akan ma'anar aya in tana iya daukan ma'ana babu kishiyanta juna ana barin ta dauki ma'ana domin alqur'ani yana da shumuliyya tattare ma'ana a ya so ya rage a gare ka dai abin da kake bayani a kan shi sai ka ɗauko tafsirin da yake munasaba Allah Allah ce maka war ruzda war ruzda fahjur game da gumakai ka nisan ce su ka kaurace musu ba da ce ar ruzda al asnam ar ruzda al asnam gumakai Allah ma da ce wa hajruha nisantar gumakai ƙaurace musu hijira da barinsu shi ne tarkuwa ka bar gunki ba kai ba shi ba kai ba ibada ba kai ba alaƙa da shi wa ahlaha da kuma ma'abuta gunkin wanda suke bauta mashi suke girmama shi kai ba kai ba su sai kaga albara'atu min shirki wa ahli wal bara'atu minha kuma hallo ka barranta da gumakan wannan gabaki ɗaya wa ahla kuma ka barbanta da kai da ma'abota goma kai kenan ka bar gunki ka kaurace mishi sannan kuma ka bar da yake da suna masu bautar gunki ka kaurace musu kuma do ka barbanta da su ba kai ba su ba ne bautar gunki ba duk wani mashirki da abin da yake shirka da shi mai shirka ba kai ba shi ka kaurace mishi boka ne ba kai ba shi malamin tsubba matsayaci ba kai ba shi da sihirin nan da tsumman na tashi da yake dan ina da kare ba kai ba shi ba kai da ba mai alaka da shi wanda yake zuwa gurin shi ma ba kai ba shi wallahi ko makwabcin ka ne matsayarci ba kai ba shi matsayarci mashi yayin shirka ba kai ba shi a ranar ke saboda matsayarci yayin shirka wata in kana abataka da shi kana shiga lamarin shi kuna tare sai iya shan subhanallah sai yake ya wanda shi ne abinda ba da yawan sai malam ya zai bayani a kan shi bayan an ba wa wanzana suna wa manzanci a ba shekara nawa ya ɗauka yana kira zuwa ga sauransu haba malaiti akhadha ala hadha ashru sinin akhadha ala hadha ashru sinina yad'u ila at-tauhid wa ba'da al-ashr urij bihi ila as-samaa malaiki cewa akhadha ala hadha ashru sinin manzo Allah sama ya ruku da kira zuwa ga tauhidi a bar shirka ya riki haka shekara goma yana kira zuwa ga tauhidi yana kira a kan bar shirka shekara goma ya ruku da wannan da'awa da wannan tauhidin da wannan kira zuwa ga abar shirka shekara goma kawai so ne ake karɓattace ba kai ba shirka ba kai bayan sabawa Allah mafi sarki a kan ibada da kadace shi a kan ibada tauhidi an tsaya tabbata shekara goma shi sun zama ga mafi yawan ayoyi da aka san ko a makka suna bayani ne akan aqida akan tauhidi akhara akhara ala hada manzara sai ya rika wannan da'awa ya yi riko da ita yana kira zuwa ga tauhidi akan abin shirka ashara sunin shekara goma Alright. yadda ila tauhid yana kira zuwa ga tauhidi ba yawanci ba yana tuwa akan abar shirka kaga ya riga ya gaba yadda ila tauhid yana kira zuwa ga tauhidi wa yunbiru an shirki kuma hannu yana gargadi akan abar shirka kaga malam da yake a nan gurin duk wani gurin da yake da alaka da tauhidi a cikin sirar manzo Allah kuma ya rage mutum duk wurin da ke da alaƙa da tauhidi a kan tura da ba da yawan mutum ba Allah ce ne Allah ce wa ba da ashir to bayan shekara goma in ka haɗa da shekara arba'in da ya kayan annabci ba ga shekara goma ya yana kira zuwa ga tauhidi shekara nawa to bayan manzana sai ya cika yana da shekara hamsin to kuma ga wani babban hadis babban al'amari da ya afku za a yi bayani shi ne isra'i da mi'irani da aka yi da shi zuwa ga sama ya amso shara'antin sallah to da aka amso shara'antin sallah sai aka yi shekara uku ana kira da zuwa ga tauhidi kuma ana yin sa shekara nan kenan to bayan shi kuma za mu ga hijira bayan shekara hamsin da ba malaki cewa wa ba'da al-ashri urija bihi ila sama bayan shekara goma nan da ya riko yana tauhidi bayan bashi manzanci urija bihi ila sama sai aka yi mi'raji aka daga shi zuwa ga sama urija bihi ay su'ida bihi ila sama aka yi aka daga shi aka tafi da shi zuwa ga sama mala'ika jibril yayi ya zanto shine abokin shi na mi'raji shine mi'raj shine hauruwa zuwa ga sama ta aruji ilayhi malaika malaiku suna daguwa suna tafiya zuwa ga Allah kina wurin jabi da sama sai aka tayi da manzo Allah kuma aka yi mi'raji da shi zuwa ga sama urija bihi ay su'ila bihi shi yasa matattakala ake ce mata al-haraj kama yadda ake ce mata sulla wadda matattakala sa as'adu بالسنة سأصعد بالعرج كما يقول بدا العرج بأسكي أمه عند شيء متى تاكر سواء أو آمني كوكما متى تاكر تتبين كان يأتي متى السنة هو درش الدراج كوكما العرج واضح abin da ya ka hauji zuwa da kan wabar عرج به إلى السماء أكرم إراجي أكهو جدشي أكيش إزواء السماء والسماء سماء دكا السماء تندك تأيها زواء تبقوي السماء تبقوي ما أكهوتي كورنا هي أكي إند ملائكة جبريل بيد إذن وتي وآيتي إيا أنقل إذنيناني أبن دي سماء كيني أكبر إذني لا أكهوتي يتهي إزواء السماء يتهي حق كسم da yana jin karar alƙalamin al'arashi wannan alƙalamin Allah alƙalamin na lawafin mahfuz da rubutun da yake ya je har dab da ubangiji yana yana ganin hasken Allah amma bai gaba Allah yadda ya zo a hadisi wanda shi ne mi'iraji to kafin mi'iraji an yi isra'i kafin mi'iraji an yi isra'i ma ba isra'i shi aka fara yi sannan mi'iraji kuma duka ma abun mamaki a dare ɗaya a dare ɗaya yana garin makka manzala sama yana kwance yana barci aka ɗauke shi aka tafi da shi zuwa ga baitul maqdis shine isra'i asalin kalmar ta isra'i shine az-zihabu layla as-sayru layla ayi tahiyya a cikin dare shine isra'i shine wanda Allah ya bayyana subhanallahi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa arkin zatan Allah ya tabbata wanda yayi tafiya da bawon shi a cikin dare من المسجد الحرام daga masallacin harami garin makka ila masjid al-aqsa zuwa ga masallacin qudus wanda ake cewa shi masjid al-aqsa wanda yake gazza a yau baba salisu al-haramai harami na uku wanda aka yi so ka ziyarce su daga harami na makka sai na madina sai kuma na qudus to shi aka yi mishi ikirai zuwa ga gurin akan wace dabba ce aka yi isra'i wata dabba ce sunanta bura ban mu da irin ba ta kai ba ta shi jakki amma ba ta kai ba bazar alfadalicin bazar shi ne wanda ake auren da ake yi tsakanin raƙumi da da yake suna raƙumi da da wannan auren da ake tsakanin raƙumi da doki da jaki a kwanar doki da jaki yau to shi ne bagal wabar shi ne wanda aka wace a cikin alkulani wal khaila wal bihala jami na bagal a ga a ce shi koko ba a ce shi ba babu magana a cikin da da akwai jinsi na haram shi kuma idan haram da halaf ya haram in ba a iya tsame haram to ana gallaba janibin haram ya halitta kaga nan aihuwa ta zawo shi ne tsakanin doki da wani jaki da doki ko to da akwai haram baya yiwa ka tsani kana yiwa ka tsani bayyarwa to ya za a gallaba janibi na haram haka ɗan kare ya je ma akuya aka samu ɗa a shi ma za a gallaba janibi amma in akuya ta sha nonon karyawa ana iya tsami haram shi ne sai a rike ta ɗan kwanakin da zai zamto wannan nonon da ta sha ta riga ta hutsare shi ta kashe shi kamar yadda ɗan kaza ta je ta ci tsutsotsi za a ajiye ta kwanakai da kashin mutum da sauransu shi ne jallala za a ajiye ta ɗan kwanakai har ya zamto da tin ya riga yawo yayin ta ci wani abinci a sanar to amma ban ma bincika za a kaza an kata daga ƙauye ta ci kashin kaji da kike gani suna yawaita a ƙauye ba daman kashin su a waje suke ta ci kashin ƙattiyar na ƙauye su bar kallawa shi Allah kana kamuwa kawai gaba ka yanka Allah kiyaye ba ga sami da kai za a je ta kwana biyu zuwa kwana biyar ka ci abinci tsaftace shi kwana ɗaya shi yasa da dama cututtuka suke faruwa Allah ce to kenan shi ba in da dabba ta halatta sha nono na dabba ta haram za a rike ta ɗan kwanakan da zai zamto wannan abin ya riga ya kai in kuma ta sha nono na haram ba ta sha nonon karya ko makamantan haka ko nonon jaki to sai aka yaye ta ta fara cin abinci shi in bai kai ba aka yaye ta ta fara cin abinci kenan za a rike ta batta shan nonon nan na haram dan kwanaki kana so ka rinka ka rinka ba ba Allah ce kenan in halak da haram ya haɗu in ana iya tsami haram in za a tsami in ba iya tsami ba suka yi shi ba ba Allah ce Allah ce albarka da kharijai kenan wannan shine ba'da kenan dabbar da aka yi mana magana ne akan dabbar da aka yi isra'i da ita daga makka zuwa baitul maqdis dabba ce sunanta buraq wada buraq sunanta buraq ban mu da irin ta amma dai an ba da wasu an kamancece ne tsawanta ita ba ta kai ba wannan bakar shi ne alfadari ita kuma ta yi ce zai wani ita ce lambar da ita aka yi isra'il tun daga masallacin harami makka ke zuwa baitul makka wanda yake ƙasa ta filistin a yanki na gaza wanda yahuda suka ce gada sai tun daga annabawansu su annabi dawud da sauransu da annabi dawud da annabi mai yake suna isma'il da sauransu da annabi dawud da annabi suleiman da sauransu da haka dole ya an ba su ake sai wanda kawai ba kowai ba da bai illa su bi ce hasken musulunci allah ke na'am kenan wannan shi ne isra'il a cikin dare da a tseren gudu da ya zo baitul makdi maza a tara ya yi limanci ga annabawa da manzanni wasu malamai suka ce a isra'il nan an ɗauki ruhin manzan allah ne gangar jikin shi tana wasu suka ce la an ɗauki gangar jikin shi ne da ruhin shi an tare wasu suka ce la an kirkira wata halitta ta masarar shi annabi duka maganganu ne wanda babu dalili karara kawai an yi isra'i an yi iraji shi ka yi imani kamar yadda ana ba wa abubakar labari ya ce na yarda na yi imani wasu kuma suke mamaki an yi ku ba zaura abu mai girma to ka yi imani ba ruwanka shi da gangan manzala da aka yi gangan jikin manzala da aka yi ha da da yake suna ne da da ruhin shi ne kadai aka ce saboda babu wanda ya ga manzon Allah a cikin daren wa'inda suke tare da shi suna barci babu wanda ya tashi babu wanda ya gani kiran babu dalili ko to wannan duka kama kame ne wanda kokarin kowane malami ya faɗi menene aka yi da isra'i da miraji da shi dai bayan an je nan ko to daga nan kuma sai aka yi miraji da manzala sama daga baitul maqdis aka yi miraji aka haudu da manzala sama zuwa ga sama aka fara zuwa sama ta daya ya gamu da wasu daga cikin annabawa suka tattauna aka tayi ta biyu ya gamu da wasu annabawa haka haka aka tayi ta bakwai ya gamu shi ma duk inda aka tayi yana gamuwa da annabawa wanda wannan miraji ne ke cikin shi ko bayan haka daga nan kuma aka tayi da shi ya wuce aka tayi da shi dab da gurin ubangiji Allah ba auke sarki kaga wanda yake nuna cewa Allah a saman komai yake duk wata halitta da kake tunani babu halitta da suke sama da Allah duk wata halittun Allah suna kasa da Allah da aka ce Ar-Rahman al-Arshi tawa ya daidaita akan al-Arshi ba a zaune ba aka ce yake yawa ba a zaune ba aka ce yake ya daidaita shi yasa Allahu fi sama Allah yana saman da babu komai duk halittun shi a kasan shi suke yadda ya ce dab da nan gurin manzala ta kuma aka tambaye shi hal ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka lokacin da aka yi mi'raji da kai yace nurun anna ara hakke ne ya zai inga shi a wata ruwaya yace ra'aitu nuran na ga hakke ne a wata ruwaya ra'aitu hijab hijab wa huwa nurun na ga hijabi shakamakin Allah shakamakin shamakin nan na Allah shine hakke ne a wata ruwahin manzala a cikin hadisi ya maza sama ce nurun anna arahu law kashafa law kashafa subhatu wajhi la ahraqat man taha ilayhi basar hakke ne inda Allah madaukakin sarki ya yayi shamakin nan nashi na hakke da hakkin huskar shi ya kona duk inda ganin Allah yake bai da sun sun kona shi yasa nan tara ne a duniya ba a ganin yadda akwai wasu malamai sun kai akan cewa manzo Allah ya ga Allah a mai yalaci ijtihadi ne nasu amma magana da ta yi karin dalili abin da ya tabbata a hadisi ingantacce wani hadisi yana cikin sahih bukhari wanda muka yi bayani kuma Aisha radiyallahu anha ta tabbatar da haka daga cikin ababe guda uku da tace duk wanda ya baka labari akan manzo Allah kada yayi ƙarya daga ciki wanda ya ce manzo Allah ya ga Allah almin sai wannan shine bayani anan suka yi munajati da Allah Allah ya mishi magana shi ma ya mishi magana kaga annabi Musa duk fadlar shi da darajar shi Allah kan duk tsuru sai na ya mishi magana dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan aduna fifi shi sallallahu alaihi wasallam sai da aka hawo da shi inda babu wata halitta da zai zai a nan gurin Allah ya mishi magana ya yi mishi muladan shi yasa in ka- annabi Musa kalimullahi ne manzon Allah ma kalimullahi ne fi sama'in la khalqa illa hu a saman da babu wata halitta sai manzon Allah shi kadai a lokacin wada shukran jazakumullahu khairan na'am wannan shi ne hema aka shakanta ma manzo da sallar sallah da sauran dokoki da sauransu aka shakanta mishi sallah daga cikin sallah da aka shakanta mishi sallah hamsin za a yi a wuni da dare eh annabi Musa ya ba shi shawara akan ya je ne roko ragowa a rage yana kai kawo tsakanin annabi Musa da Allah har ya kai kawo aka yi rage ta dawo goma wannan biyar wannan biyar Allah ya ce biyar ne a adadi amma a lada hamsin ne shi yasa in ka kiyaye sallolin nan guda biyar kana da ladan salloli hamsin a wuri da dare Allahu akbar ga wata rahama ga wannan Allah sannan kuma lo a tahiyyar nan mai irani da manzon Allah yake an gwada mishi wuta da yanayin ɗan wuta yadda za su kasance an gwada mishi aljanna da yanayin ɗan aljanna yadda za su kasance an gwada mishi mala'iku an gwada mishi annabawa an gwada mishi salihan bayi an gwada mishi yara na musulmi in sun rasu a gurin wasu ke suna renon annabi ibrahim wanda ke da shi ne mai araji almihim mun ɗan tsawara a kan mai araji kenan matsala ce wadda tana buƙatar bayani mai araji mai araji isra'i da mai araji bayan an yi washe gari da manzo Allah ya ba da labari wasu kafiran suka ƙara kafirci suka ce ƙarya ce suka ƙarya ta wasu daga cikin masu raunin imanin su ba sa ce ƙarya ce su ba su ce gaskiya ce suna da bayyana bayyana ana ba wa abubakar radiyallahu anhu labari ya ce na gaskata in dai manzo Allah ya ce ya ya ya yi Isra'ila da Miraji an ya gaskata daga nan aka lakaba mishi suna as-siddiq me gaskiya Allahu akbar wannan kenan shine malai ce wa ba'da al-ashr bayan kwana bayan shekara goma nan da yana kira zuwa ga tarihi hurjar biyu da sama sai aka yi ya iraji da manzan da sama zuwa ga sama wanda bayanin da ya riga ya gabata bala ya ce wa furidat alaihi salawat al-khams sai aka farlanta ma manzan da sama salloli guda biyar bayani ya riga ya gabata da hamsin ne ana ragewa ana ragewa har suka dawo guda biyar wa sallah fi makkata talatati bayan min iraji manzala sama ya yi sallah a makka shekara uku kenan bayan ya yi shekara goma da ba shi annabci da manzanci yana kira zuwa ga tafsiri aka yi isra'i da iraji da shi to kuma bayan haka aka shafanta mishi sallah ya yi shekara uku a makka yana sallah yana sallah kuma yana kira zuwa ga tafsiri salloli guda biyar kenan wadda kina wannan shi salloli guda biyar ne ya yi shekara da yake suna ya yi shekara ya yi shekara uku yana sallah kuma yana kira zuwa ga dalili mala yace wa sallah fi makka salata fi ya yi sallah a makka shekara uku kenan shekara ta goma a tunda a cikin shekara ta goma shekara ta sha ɗaya shekara ta sha biyu a cikin shekara ta sha uku manzara su mai hijira wa ba da bayan shekara uku nan umira bai hijira kenan a shekara ta hamsin da uku umira bai hijira aka umarci shi da ya hijira ila madina zuwa ga madina magana akan hijira da yadda aka yi da sauransu insha Allah za mu gan shi a darasi mai zuwa ɗan uwa na da akwai wata istanarwa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala ranar